ومن يريد الحياة رجل مهم لا شهد ترى wanda ya daidai da 28 ga watan shaban wani hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in ci gaba da tasira na birane mai girma suna cikin da kwatas za mu tashi aya ta ashirin da shida wanda zai ja mana baki alamma malam musai muhammad imam wanda zai mana fassara قال محمود محمد إمام رحمة الله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت استأجره خلقه قالت إحداهما يا أبت استعجر إن خير من استعجرت قوي عين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نصرت لك تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وأرفت نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan a cikin suratul qasas aya ta 26 da Allah subhanahu wataala yake cewa qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa karatunmu da muka tsaya na jiya cewa faja'at ihdahuma tamshi ala istihya' sai ɗaya daga cikin wa'annan yara biyu na annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin su tazo tana mai tafiya cikin natsuwa da kamala har a karatun mu da ya gabata jiya muke cewa to yaya ya kamata kenan a ce iya ta mace kannuwata ko yayata ko ƴata ta zamanto tana tafiya yaya kannuwarka ko yayarka ko ƴarka ya kamata a ce tana yin tafiya haka kawai za ta rika yin tafiya yadda ta ga dama haka ce a'a za ta rika yin tafiya ne cikin natsuwa da kamewa kamar yadda maulan mu shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa yake cewa ta zo ne a natse take yin tafiyan nata sannan ta dan dauki mayafi haka ko ko wani dan lullubi haka ta dan kara dan fiskanta haka dai alaman kunya ba irin yanda ake yi ba yanzu wuki wuki yarinya tana kallon ka ba wani dan kara ko wani dan kunya haka ta zuba maka ido a'a tazo tana tafiya cikin natse al istihyai a qalat ihdahuma ya abati stajir sai ɗaya daga cikin wayannan yaya na annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam take ce ma mahaifin nata tunda yanzu mahaifin ya tambaya ya aka yi yau kuka dawo da wuri me ya faru shine suke gaya masa ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ka ce to shikenan ya babanmu kai ma wannan bawan Allah sakayya ka masa ijara ka bashi lada ka sakan ya masa ko ko ka dauke shi ya zamanto mana ma'aiki wanda zai rika mana aiki a gida inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin domin shi wannan mutumin da za a dauki aiki na kwadago to fa mai karfi ne kuma amintacce ne malamu shaw ibrahim an yasir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anan wurin annabi shaibu alayhi salatu wassalam sai ya tambaye ta yaya aka yi kika san wannan bawan Allah yana da ƙarfi sai ya ce abin da yasa na san cewa wannan bawan Allah yana da ƙarfi shine wannan rijiya da mutane goma ne suke iya bude ta ko ko ala kaulin sauran malaman tafsiri suke cewa mutane 40 ne duka malaman tafsiri sun kawo wasu ce goma wasu ce arba'in duka shi ma shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya kawo a cikin tafsirin sa cewa wasu sun ce goma wasu sun ce 40 kuma wanne ne dai to wannan mutumin shi shi kadai ya bude wannan rijiya kuma ya shayar da mu wannan mahaifi nata annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam ya ƙara tambayanta to yaya aka yi kika san wannan bawan Allah amintacce ne tace eh na gano cewa amintacce ne lokacin da muka muka samu daidaituwa akan cewa zai taho domin da ai da aka ce ya taho ya ce ba zai taho ba domin ta ce inna inna abu inna biyar uka da ya da ka ajara ma sakaita lana ai daga dan wannan sai ta lalata lamarin to amma daga aka zo aka shawo kai aka zo yaya za a yi tafiya yanzu zai ita mace ne in ta shiga gabansa tana tafiya shedan zai rika suranta ta in kuma yake zai shiga gaba to bai san hanya ba yaya za a yi a wurin za a ga malaman tafsiri sun tafi akan tafiya guda biyu wasu malamai suka ce a ta fara yin tafiya ne iska ya rika daga gefen zaninta yana kwarewa ana ganin kaurinta wasu malamai suka tafi kan cewa kawai shine annabi annabi Musa alayhi salatu wassalam yace mata to shikenan zan shiga gaba in an zo wurin kwana ki wurga min dutse barayin dama in kwanan dama za a yi in barayin hagu za a yi ki wurga min barayin hagu duk dai yadda dai aka yi yanzu gashi nan tace to a wannan wurin ne na gano cewa wannan bawan Allah lalle amintacce ne ita wannan baiwar Allah a alkur'ani ba nuna mana wace ce daga cikin su ba amma mu dai mun san cewa yara ne guda biyu ɗaya mace ce ɗaya babba ce ɗaya ƙarama ce saboda haka wacce ce to koma wacce ce malaman tafsir sun karkata akan cewa babba ce yanzu me yasa suka karkata akan cewa babba ce suka ce saboda ita ne yanzu take so ta huta ita tana so a ɗauki wannan bawan Allah annabi Musa alayhi salatu wassalam ya rika yi musu aiki na kiwo domin ita ta samu dama ta huta shi kuma mahaifin annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yanzu yana neman yaya za a samu mutum na kwarai mutum na gari wanda za a aura masa wannan iyattawa kaga kenan abin da yarinyar take nema daban abin da shi uban yake nema daban to amma Allah cikin ikonsa yanzu duka Allah zai hada wannan abu ko in dai hutawa ne yanzu wannan bawan Allah za a dauke shi aiki in miji na gari ne da ake nema to yanzu fa Allah ya kawo miji na gari domin babu karnin da za a ce akwai annabin Allah a ce akwai wani wanda ya fi shi salahi babu wani an gani ko saboda haka yanzu an samu daidaituwa yanzu saboda haka yanzu sai annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam ya ce ma annabi Musa qala inni uridu an هاتين ابنتي هاتين على أن تعجبني إيد ابنتي هاتين على أن تعجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين
قالت إيداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكهك إهد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية هجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam ya cigaba da cewa annabi Musa alayhi salatu wassalam inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatayn ni ina son in dauke ka aiki in aura maka daya daga cikin iyata wa'annan matan guda biyu daya daga cikin su su nake so na aura maka kan mene kan ka yi mini aiki na kwadago na wannan kiwon da za ka yi na tsawon shekara takwas idan ka cika shekara goma to wannan famin indi zai zamanto sakamako ne na kyautatawa daga wurinka in kai haka to za ka samu zaɓi kan wayannan ƴaƴan nawa mata guda biyu wacce kake so ka aura amma in dai shekara takwas ne to za a baka wance in shekara goma ne to sai ka zaɓa shi ƴaƴan nan matan nawa ko dai babban ko ko ƙarama saboda haka annabi Musa alayhi salatu wassalam ya duba ya ga cewa to a shi dama da ya gudo daga wani gari wanda yake azzalimai ne ko ga can a sama Allah yana gaya mana falamma qassa alaihi alqasasa qala la takaf najauta min alqawmi zalimi lokacin da ya baiwa annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam labarin abin da ya faru da shi har fitowar sa gari na Masar zuwa wannan gari na Madyana annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yace la takaf kaka ƙara jin tsoro yanzu ka zo wuri na aminci domin najauta min alqawmi zalimina ka tsirata ka bar yankin da fir'auna yake mulki ka shigo yankin da fir'auna baya mulki domin madyana baya karkashin kulawa na fir'auna kene yanzu fir'auna bai da iko a nan wurin saboda haka nan kana da cikakken yancin ka saboda haka annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tsaya ya duba ya ga to ba babu bukatun ya bar nan wurin ina zai ƙara zuwa kuma gwamma ya tsaya yayi wannan aikin zai samu dama wurin kwana zai samu abincinsa wanda amma duka ya roki Allah subhanahu wataala kansa yanzu gashi Allah subhanahu wataala ya basa tunda Allah subhanahu wataala ya bashi to babu bukatun kuma a ce za a ƙara turewa saboda haka sai annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yadda cewa zai yi da yadda zai yi sai ya ce masa a shi annabi shabi ya ce masa wa ma uridu ana shuqa alayk ba ni da bukatan in matsa maka karka ce sai kayi goman nan a takwas ɗin nan dai da muka fara daidaitawa akan maganar aure in ka yi shi ma fa ni'ima yayi in ko kace zaka cika goman fa min indi wannan daga wurin ka ne shikenan annabi shu'aibu alaihi annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da annabi Musa suka daidaita akan cewa to wannan kwadago da za a yi na ciwon dabbobi na tsawon shekara takwas ko ko shekara goma shine zai tsaya a matsayin sadaki a bayan mun riga mun faɗa cewa Imam Qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo cewa daga wancan ayan da muka karanta jiya zuwa ayoyi biyar da zamu karanta gaba akwai hukunce hukunce guda 24 to hukunci na biyu mun faɗa hukunci guda biyu jiya hukunci na uku yau shine me yasa annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya yadda diyarsa ta zamanto tana aiki mai wahala na kiwon dabbobi malamai suka ce ai a wannan lokacin su a al'adansu wannan aikin ba haramun ba ne kamar yadda mu ma al'adanmu a yanzu ba sai kiwon dabbobi ba wai haramun ba ne matuƙar za ta kiyaye nizami da ƙa'idoji na addinin musulunci saboda haka kenan ake fitarwa cewa shari'ar musulunci ta yadda mace za ta iya yin aiki matuƙar za ta bi dokoki na addini ba kamar yadda wasu daga cikin mata suke yi ba yanzu za su yi aikin ba muna cewa aikin mace haramun bane a'a a mana kyakkyawan fahimta ba muna cewa aikin mace haramun bane a'a a kiyaye dokoki na addinin musulunci kamar kada ta fita shiga irin na tabarruj irin shiga tsirara-tsiraran nan haka ko shiga babu lullubi ko babu hijabi kamar yadda dai wasu daga cikin mata ma'aurata suke yi za a ga mace matan aure ne amma babu ruwanta da sa lullubi don za ta je wurin aiki ko kuma masu sa hijabi ne ba ruwansu da sa hijabi in za su je wurin aiki haka nan an je wurin aikin kiyaye ma'amala da maza wasu da yawa ba sa kiyayewa kawai za ka ga wata tana magana da namiji yadda ka san mijinta ko yadda ka san wani muharraminta za ta rika magana da shi tana fira da shi kai ɗan uwana baran ta kaita maka wata matar auren a wurin aikinta yadda take magana da mazajen wurin aikin ba ta magana da mijinta haka yadda take girmama wayannan mazajen da suke aiki tare da ita ba ta girmama mazajen mijinta haka bayan ga alkur'ani Allah subhanahu wataala ya gaya mana fala tahdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula wannan shine abin da shari'ar musulunci ya gaya mana cewa in har ke a matsayin ki na mace zaki je aiki ko za ki je kasuwa to kar a tarar da ke kina yin magana da da irin irin sanyin muryar nan irin da zakin murya a garba lado ya aiki kaza nawa ne kayan miya dan rage mun a mutunci ta fala tahdana bil qawl kada ki rika yin ki rika karya muryanki kina yin zakwai zakwai da muryanki fa yatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda zuciyarsa akwai lalura da rashin lafiya sai rika tunanin ko dai kina ba su wani kafa ne kuma da yawa daga cikin mata sun fada wannan tarkon Allah ya yafe mana saboda haka in zaki je aiki a matsayinki na mai aiki to ki shiga na kamala mazajen wurin aikin ki tabbatar cewa ke matar aure ne aikin da kika zo yi wurin aikin ki ki aikin ki in kin gama ki cibo motan ki ko ki shigo abin hawa ki dawo masaukin ki lafiya shine abin da musulunci yake magana kaga kenan daga nan wannan zamu fita da hukuncin cewa aiki ya halatta matukar za a kiyaye wa'annan dokokin amma in ba za a kiyaye wannan dokokin ba ɗan uwana ka gaya iyalanka sai haƙura ta zauna zaman da na aure ya fi mata wannan aikin da za ta je ta yi Allah subhanahu wataala da ya ce mana wa ma uridu ana shuka alai satajiduni insha Allah min as-salihin fadar sanan satajiduni insha Allah min as-salihin yana ƙara nuna mana wani karatu mai zurfi a wurin cewa a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma karka yadda karki yadda kice zaki yi wani abu ba tare da kin sa ko kasa in Allah ya yadda ba dama mun riga mun karanta a baya cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gala illa an yasha Allah kada ka yadda kana magana da wani kace gobe zan aikata kaza face sai ka ce in Allah ya yadda domin abin da ke faruwa kamar yadda Hausawa suka faɗa cewa kana naka na'am Allah na nashi to ai wannan maganar kuskure ne ai kana naka ne Allah ya gama nashi eh shine daidai din amma ka ce wai kana naka Allah yana nashi a'a wannan kuskure ne kana naka Allah ya gama nashi ko Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah sanan ne zaka gano cewa kana naka Allah ya gama nashi ko babu wani abu wanda zaka ce gobe zaka yi in Allah bai ga dama ba wannan abun ba zai yi ba amma in Allah ya ga dama koda baka shirya ma abin ba sai Allah ya kawo dalili wannan abin ya faru kuma ka yi shi ya yassare maka kudin kudi ne da za a yi hidiman wannan abin Allah ya kawo dalilin da za a yi sa to a wannan magana shi ma annabi Musa alayhi salatu wassalam sai yake cewa satajidni insha Allah min as-salihin da yaddan Allah zaka same ni cikin masu haƙuri da yaddan Allah za ka same ni cikin masu haƙuri kaga saɓanin a can wurin na suratul na suratul suratul kahfi da yake cewa tasbini insha Allah tasbini insha Allah sabiran za ka same ni tasbini insha Allah sabiran wala asilaka amra kaga bambancin wancan da wannan kenan cewa ni zaka same da idan Allah cikin masu hakuri kawai nan kuma sai yace a bi insha Allah min as-salihin zaka same da idan Allah cikin managartan bayi salihai sai ya ƙara ce masa
قال ذلك بيني وبينك أيما العجلين قبلت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam yake cewa zalika baini wa bainak to wannan abin da muka yi tsakanina da kai ne wannan abin da muka yi tsakanina da kai ne in ka cika shikenan in baka cika ba baka kai goma ba shikenan dai wannan tsakanin mu kuma wannan shine yarjejeniyar da muka kulla a matsayin sadakinka kinan hukunci na gaba kamar yadda imamu imamu Qurtubi ya riga ya kawo hukunce hukunce guda 24 ko hukunci na gaba zaka fitar shine ya halatta a bada sadaki ba kuɗi ba kinan za a iya yin kwadago a matsayin shi ne sadaki ko kwadagon nan jini ne noma ne ko ko kiwo ne kamar yana na annan musa alaihissalatu wasalam ɗin yanzu ya faru ko zai iya yiwa karantarwa ne ce to shikenan za a karantar da 'ya'yana na shekara kaza in abin ya tabbata an samu abin da ake bukata shikenan za a daura maka aure da 'ya'yana ko ɗaya daga cikin 'ya'yana duka ya halatta kamar yadda ya faru da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan bawan Allah da aka ce masa ya ce yana bukatan aure da wannan baiwar Allah ko aka ce ya nemo kudin da za a ɗaukawo sadaki aka ce babu sadaki to ya je ya nemo ko da sai ya ce babu abin da ya mallaka sai gyutansa mazala ya ce ana karɓa wannan mayafin naka ya kai kuma za ka tsaya tsarara je ka nemo ko da bakin karfi ya je ya duba bakin karfen ma zobe na bakin karfi aka je aka duba babu ina gaya ma mutane cewa kalla yadda zamanin yake babu wadata zobe ma na bakin karfe wahala yake to da an ce nemo zobe na azurfa kuma fa ko alhamdulillah wani da ni da kai yanzu muna iya sa zobe na azurfa hawa hawa sai yanda kudin mu yake ko amma wannan bawon Allah kaga ma bakin zobe na karfe babu Allah sallallahu alaihi wasallama da karshe tambaye sa menene ya haddace ne daga alqur'ani yace ya haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan matar kin yadda ya koya miki wannan sura kaza da kaza din nan a matsayin sadakinki tace na yadda kaga kenan ba wai yanzu bane tunda can ana wannan ka'idojin na cewa in babu kuɗi za a iya sanya kwadago ya zamanto shine a matsayin sadaki za a iya sanya kuma sadaki ya zamanto bashi ko sai a ce to an daura aure amma sadaki ba shi sai ƙarshen wata in an yi ƙarshen wata sai kawo sadakin wani kuma ya ce a sai an raba gadonsu sannan sai a kawo ko ba haka ba ya dai dangance lokacin da ake sa rai ko ko a sai in damina ta faɗi duka ya danganci yanda gidan amarya da shi ango aka samu daidaituwa musamman ma dai tsakanin ango da amaryan tunda yanzu haƙƙin sadaki dama aina amarya ne haƙƙin sadaki na amarya ne ko Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma yana cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ko Allah ya ce ku baiwa mata sadaki hannantawa ba sadakin su a hannunsu in har bayan ka baiwa matanka sadaki ta zo gidanka ta tare shikenan sai ta ɗibo misali sadakin da aka bata naira dubu hamsin ne sai ta kirgo naira dubu ashirin ta ce mai gida ga wannan ka kara cikin ce bane musulunci ya ce shikenan in dai ba kai bane ka mata wayo da dabara shikenan ba laifi za ka iya karban wannan sadakin sai ka kara cikin jalinka kuma koko cikin ce bananka gana wannan to shine malam yake gaya mana cewa qala zalika baini wa bainak wannan abin da muka yi to yarjejeniya ne tsakanina da kai ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alai annabi Musa alayhi salatu wassalam yake faɗan wannan kenan ba annabi Shu'aib ba mun tafi akan haka ayyaman ajalain qabaitu fala udwana alai dukkanin abin da nazartar fala udwana alai babu wani matsi a kaina wallahu ala ma naqul wakil Allah subhanahu wataala shine kuma yake zamantowa shaida kuma wakili akan wannan abin da muka kulla yanzu dama mun riga mun faɗa cewa rayuwa na annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai darasi kaga hatta wannan bai ce aje a nemo wasu mutane ba su zo zamanto su ne shaidinsa ba a sai ce wallahu alama na ƙulu wakil Allah ya ce mene gaba?
فلما قضى موسى العجل وطار بأهله آنس من جانب السور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسألون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن من شاطئ الواد الأيمن في مثل قطعة مباركة من الشجرة أن يا موسى من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ما شاء الله. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما قضى موسى الأجل لوكشن da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya karar da wannan wa'adi ko ya cimma wannan wa'adi da suka cimma da shi da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam in ya tabbata kamar yana dai mafi yawancin malaman tafsiri suka taba kai ko cewa annabi shu'aibu ne lokacin da annabi Musa ya cimma wannan wa'adi da suka cimma da shi da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ko dai shekara takwas ko ko shekara goma ko amma malamai sun tafi akan cewa shekara goma annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi shekara goma annan Musa alaihissalatu wassalam yayi kenan sai annan Musa ya zamanto yana da zabi ko dai ya aura yayar ko ko ya aura kannuwar ko so wasu daga cikin malaman tafsiri in ka duba za ga sun tafi akan cewa ya aura kannuwar ne wasu malamai kuma sun tafi akan cewa a'a dukan su biyu ya aura amma wannan malaman da suka tafi akan cewa su biyun ya aura maganarsu gaskiya ba ba wani mai karfi bane an gani ko maganarsu ba wani mai karfi bane sun kafa hujja cewa ai lokacin ba a hana a hada kan ya da kanwa ba ko ai farko farkon musulunci ne aka hana farko farkon musulunci ma ba a hana ba matukunna ko sai bayan da musulunci har aka je gari na Madina sannan aka hana wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf kenan har zuwan farko farkon musulunci ka za ka iya ka auraya da kanwa ka hada su a gida ɗaya kuma duka matan kan amma dai duk da haka mafi rinjayen malaman tafsiri sun tafi akan cewa a ɗaya daga cikin su ne anasa ko falan ma kaza musa al'adar wa sara bi ahlihi ya tai da iyalinsa malamai suka ce bisa ga yarjejeniya ko ko da yarda na iyayen wannan matar anasa min janibi tun nara malamai suka ce tana da goyo Allah subhanahu wata'ala ya ba su karuwa to suna da goyo tana da goyo gashi kuma an yi ruwa saboda haka suna jin sanyi annan Musa alayhi salatu wassalam yanzu suna da bukatar mene wuta suna da bukatar wuta wanda za su dan jidimi kenan yanzu Allah subhanahu wata'ala ya san abin da annan Musa yake da bukata yanzu yanzu annabi Musa alayhi salatu wassalam ya kai munzilin da za a bashi annabta yanzu Allah subhanahu wataala yana son ya gana da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya bashi annabtan nan saboda haka za a fara yi ma annabi Musa alayhi salatu wassalam wahayi na farko a duniya so yanzu za a raba shi da iyalansa saboda iso fada ta Allah saboda haka yanzu sai aka nuna masa wuta inni anasa min janibi turi nara in ka duba tafsir zaka ga an ce inni absortu min janibi turi nara daidai wurin wancan dutsen na hango wuta saboda haka ku iyali na ku zauna a wannan wurin me zan yi fa qala li ahli imkusu ku ku zauna inni ana inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabari zan je wurin wannan wutan in bincika in samo labari labarin mene zai samo yanzu ta san yanzu zai koma garinsa na Masar garin da ya gudo bayan abin da ya faru tsakaninsa da Fir'auna ko ba abin da ya faru ba kenan ba ya kashe wannan mutumin ba ko ya bar wannan gari ya fito wajen gari wannan mutumin mumin ali fir'auna yazo yake ba shi labari cewa gashi gashi gashi gashi gashi inni a inni fakhruj inni laka minan nasihin ina maka nasiha saboda ka bar wannan garin saboda haka yanzu ai ya sulale ne ya bar wannan garin yanzu raban shi da wannan garin shekara goma tunda ai mun samu yanzu yarjejeniya ko cewa ya cika kyakkyawan ajalin ne kamar lokacin da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai wanda daga cikin sahabbai kunna wani ba yahudi ya tambaya ya tambaye sahabin manzon Allah wai shekara nawa ne annan Musa yayi saboda kai sha ni ban sani ba amma zan tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai shekara nawa ne annan Musa yayi kan wancan aikin da yayi na kwadagon nan Manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ma na tambayi malaika Jibril malaika Jibril ya gaya mini wannan babban ajalin yan shine shekara goma ne to yanzu annan Musa alaihi salatu wasallam yana son ya je wurin wannan wutan ku iyali na ku zauna in na je wurin wannan wutan abu bi zan zan bincika na ji wai yaya labarin wancan gari na Masar yaya Fir'auna yake ya dan canza ko ko bai canza ba har yanzu yana gallazawa al'umma ko baya gallazawa an samu sauki ko ba a samu sauki ba saboda haka abu na biyu kuma da zan yi a wannan wurin au jazwatin minan nari la'allakum tasalun ko ko in samo muku wani gaushi kamar kace wuta garwashin wuta haka ko wani abu makamancin wannan in kawo in zo nan wurin mu sanya mu sama abin da za mu iya sanya hura wuta da shi mu samu mu ɗauke wannan sanyi da muke ji shikenan iyalin ta yadda shi yasa yana da matsar mukancin muhimmanci in za ka yi aure ka aure matar da in ka ce mata ta yi za ta yi in ka ce ta bari ta bari ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa mace ta gari ita ce wacce idza nazarta ilaiha sarratka idan ka kalle ta sai ka jiranka yayi dadi ta burge ka malam idan nazarta ilaika ilaiha sharatta idan kai mata umarni ata'atta da kai mata umarni wance kaza ne zakai nake so ayi to za ta yi wannan abu sannan idan baka nan za ta kare kanta ta kuma kare dukiyanka wannan sune siffofi na mace ta gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin wannan hadisi dai wanda yake hadisi ne shahararre to yanzu ya gaya mata cewa ki zauna a nan wurin ko kamar yadda ayan alqur'ani ta gaya mana fa qali alim kutu inni anas nara wannan matan yanzu ta zauna yanzu gashi nan annabi Musa ya tako ya zo wurin wannan dutse ko ko wurin wannan wutan falamma ataha da ya zo wurin wannan wutan ba ga abin da yake nema ba yanzu ba ɗiba zai yi ba to ashe ba wuta ba ne shi Allah subhanahu wata'ala ne yake so yayi magana da shi sai aka nuna masa abin da yake bukata ya taho da ya taho wannan wutan da take jikin wannan bishiyan da da Allah ya hana wannan wutan kuma ta kona wannan bishiyan ta kalla wani karatu a wurin wuta a jikin bishiya wannan wutan bata kona wannan bishiyan ba sadaka falamma ataha nuriya min shatil wadi al-ayman fil buqati al-mubaraka Allah ya kira wannan wuri da suna buqa mubaraka a cikin surat taha an gaya mana yanda Allah subhanahu wataala ya gaya masa ko cewa cire takalmin kama cire cire na ce jami'a innaka bil wadi al-muqaddas tuwa kana wani buqa ne wanda yake da tsarki ko da ka cire takalminka kisa malamai suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi da zaka iya hada shi da shi ba ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da Allah yake so ya gana da shi kaga yanzu Allah ya kirawo annabi Musa ne shi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yazo ai ba ce mai ya cire takalminsa ba ko ba haka ba kuma wurin al'arshi ne ba al'arshi dai da kake ji ana faɗa to yanzu ga annabi Muhammadu a wurin al'arshin ga takalmi a kafan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai ce wa annabi Muhammadu cire takalminka ba cewa kana wuri mai tsarki bile ba ina ko shine wannan mawakin kasar Hausan kake ji yana cewa takalmin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ko tilla hagar takalmin ya iya taka al'arshi ka san ba nan kusa ba ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana fil buqatil mubarakatin min shirki an ya Musa sai annan Musa ya ji wannan wuta tana magana me wannan wutan take cewa inni ana Allahu rabbul alamin cewa ni dinnan ni ne ubangiji ni ne Allah Allah kuma ubangijin talikai duk wani abu wanda ka sani in dai halittan sa akai to ni ne mahalicin sa ni ne ubangijin sa ko anan wurin maulanmu Shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akwai abin mamaki ga mutane mutane gashi suna karanta alkur'ani mai girma suna ji Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da harshe na wuta an sa wutan ta yi magana kowa yana karantawa yana ji yana cewa inni anallahu rabbul alamin cewa to ta yaya mutane suke inkari da mamakin Allah subhanahu wata'ala ya yi magana ta harshen ɗan adam ko tun daga shi dai ƙur'ani ne ba wanda ya musa wannan kina akwai buƙatuwar mutane su shiga taitayinsu shau ibrahima ya sarriyallahu ta'ala an yake cewa daga nan wurin a kasa tauhidi zuwa gida uku akwai wanda tauhidinsu sun yi ce la ilaha illa huwa su a wurinsu Allah subhanahu wata'ala babu shi domin ba sa ganin Allah ko su suna na a wannan mataki na kasa-kasa nan kuma imanin su yake su kawai ya abudun Allah ala harf fa in asabahu khairun tu annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi kasrat dunya wal akhirah saboda ka shi zai ce dai akwai Allah ya Allah yake bai san shi ba akwai wanda su imaninsu ya kai suna ganin Allah ne ko shi ne wancan hadisi yake gaya maka ka bauta wa Allah kamar gana ganinsa fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah fa innahu yaraka al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tara kaga muqami na al-ihsan kenan wannan akan wannan muqamin ne annabi yunus alayhi salatu wassalam ya hau kai sai muka ji annabi yunus gashi yana cikin duhu guda uku duhun kibi duhun ruwa duhun dare amma sai gashi ga Allah kuma suna ganawa sai gashi muna jin sa yana cewa la ilaha illa anta domin mukamin da yake kai kenan ga shi ga Allah ne sai tauhidi na uku kamar yadda maulamu shau ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu ya kawo cikin tafsirinsa fi riyadu tafsir yake cewa tauhidi na uku shine wanda su suna magana Allah ne ke magana ta harshen su kamar yadda dai muka ga Allah subhanahu wata'ala yanzu yayi magana Allah yayi magana ta harshen wuta yanzu ko ai wutan ne ta faɗa cewa inni ana rabbuka faklana alayka a cikin suratul taha anan suran kuma inni ana Allahu rabbul alamin yace to wannan tauhidin shine kololuwa mafi kololuwa wanda Allah subhanahu wataala ne ke magana ta harshen da bakinka kuma haka ake bukatan dan adam in yazo zai karanta alqur'ani idan na san da wuya dan adam ya iya kaiwa wannan sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya tsarkake zuciyarsa ya rika karanta alkur'ani shi yake karantawa amma zuciyarsa ta gaya masa cewa Allah ne yake magana yanzu shi kuma yana sauraro domin yanzu idan ba kai wannan wurin ba yanzu idan ni da kai muka ce inni ana Allah rabbul alamin a to kaga mutun ya ya dauko rikita rikita ba yanzu ko ba haka ba yanzu kai da bakin ka ce kai ka zama Allah kuma ai akwai matsala ko ba haka ba to kaga a wurin ana bukatan imaninka ya haura ya kai a matsayin cewa duk da kai kake karantawa to imaninka ya wuce wannan wurin cewa Allah ne ke faɗa kai kuma kana sauraro Allah subhanahu wataala ya saka mu malaman mu da alheri yanzu Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa alayhi salatu wassalam annabi Musa fa ya ya tsorata ko ba haka ba amma tunda dai Allah subhanahu wataala ne Allah subhanahu wata'ala yayi isbatinsa Allah ya tabbatar da digadiginsa a wannan wurin yanzu wannan magana ka kalli wani darasi kuma wannan maganan da wuta ta yi Allah subhanahu wataala bai sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ruga a guje ba ka kalli wani darasi a wurin domin yanzu idan ni da kai muka shiga ɗakinmu sai muka ga bangon ɗakinmu ya yi magana za mu gudu ba za mu gudu ba za a gudu daga lokacin za ka fara nemo masu rukiya ko ba ka malam mansur za a fara nemo masu rukiya a zuwa a co aljanai sun kama ɗakinka ko ba ka Allah ya fi mana to shi yanzu annan musa alaihi salatu wasalam wuta ta yi magana da shi bai tsorata ba sai abin da bai kai wannan ba shine kuma ya tsorata shi mu je gaba mai Allah ya ce wa an alki asaq falamma ra'a tahtazuka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqab يا موسى قضي ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم قالوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى يشي وأنا لك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك لك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى yanzu yayi magana da annabi Musa alayhi salatu wassalam wahayi na farko ya gaya masa cewa wannan wuta da kake gani ba wuta bane Allah ne to yanzu idan kace Allah ya zama wuta shikenan sai ka zama kafiri kuma ba wurin wasu ko Allah ba ya zama wuta bane Allah ya yi magana ta harshen wuta, kar mu haɗa abin, a ce komai Allah ne, abin da ya sa na kawo wannan maganan kenan. Kar a haɗa abin a ce Allah ya zama wuta, a Allah ya yi tajalli a jikin wannan wutan, kuma ya yi magana ya ce ni ne Allah. Annan Musa alaihi salatu wassalam ya yadda, domin a ƙa'ida wuta ba ta magana. Yanzu Allah subhanahu wata'ala yana son ya ƙara karfafan annabi Musa da wani irin hujja Allah subhanahu wataala ya kiyaye mana cikin son qaha wama tilka bi yaminika ya Musa qala hiya afaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra ko Allah ya tambaye annabi Musa cikin son qaha cewa Musa wama tilka bi yaminika wai menene a wannan hannun naka yake hiya faya sanda ta ce a nan wurin malamai masana tambaya malamai na masana ilimi suna magana cewa salo na ansa jarabawa kala biyu akwai tambayin da idan an yi maka aka ce menene wannan kawai abin da ake bukata kawai ka ce waya ne ka tsaya wurin domin idan ka je kana bayani ai wannan wayan tana da kaza tana kaza tana kaza tana kaza zai zama maka matsala akwai malamin da in ya tambaye ka to yana bukatar kuma ka buɗa ne ko yana bukatar ka buɗe bayani kai bayani gamfashi suka ce to an samo wannan ne kuma fomulan nan an samo ta ne daga wurin annabi Musa lokacin da Allah subhanahu wataala ya tambaye shi wama tilka biyaminika ya Musa menene a hannunka yace hiya asaya in ya tsaya wannan wurin ya ansa tambayan da aka yi masa amma sai ya fara bayani hiya asaya atawakkau alaiha Allah ina dogaro da wannan sandan wa ushbiha ala ganami ina kakkabowa dabbobi na ganye da ita Allah waliya fiha ma'arib ukra ina da amfani daban-daban daban-daban da nake yi da wannan sandan to shine yanzu kaga ba kawo mana wancan ba kasan alqur'ani yake yanzu Allah subhanahu wataala ya riga ya masa wancan tambayan yanzu a wannan suran kaso sai Allah subhanahu wataala ya ce wa na rike asar wannan sandan da ke hannunka ko wanda malaman tafsiri an ta kaiwa da komowa a wurin wa ya gada wannan sandan amma wannan duka ba abin da mu muke da bukata bane wurin wa ya gada ko ya aka yi menene duk zai ci mana lokaci an gane wannan ko amma sandan hatta sandan malaman tafsiri sai da suka yi maganganu akan ta cewa ya gada ne wurin wani ta sanadiyyar kaza har aka yi rigima har aka turo mala'ika ya zo ya raba gaddama amma mun wuce wannan wurin wannan kafa wannan sannan da ke hannunka wurgar da ita kai kallon ikon Allah annan Musa alayhi salatu wassalam sai yadda ita yana yadda ita wannan sandan da yake dogarawa ba falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran wala yu'aqib wannan sanda kawai nan take sai sanda ta zama macijiya a wani ayan za ga an ce fa idha hiya hayyatun tas'a ta zama wata irin ƙaraman macijiya kuma ga sauri a wannan wurin fa idha hiya falamma rawata tazuka annaha jannun anan wani aka ce wata irin babban macijiya annan Musa ya yadda sanda ne ya san a idan shi sanda yayar yanzu gashi ta zama macijiya gashi kuma tana tafiya da sauri malam kamar irin wannan macijin da ake yi ake magana a kan shi wannan ba python ko banda python wanda ake yin fina-finai a kan shi ɗin nan na anaconda kamar yana kaga anaconda aka yana girma da girma yana tafiya haka to haka macijiyan ta zama a wannan ayan a wancan suran kuma fa'iza hiya hayyatun tas'a sau da haka annan musa sai ya tsorata domin kai kai da sanda yanzu ga abin da ta zama walla mudbiran walam yaqil ya juya a guje bai tsaya ba sai Allah subhanahu wataala ya ce masa ya Musa aqbil wala takaf juyo ka dawo kaka ji tsoro innaka minal aminin ai babu sauran tsoro tare da kai yanzu kana cikin amintattu yanzu an riga an fara maganar annabta kenan kuma abinda zamu iya dauka kenan saboda lokaci ya riga ya shiga abinda muka iya faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi wanda suka tsaya mu wannan tafsiri kamar yadda ake ganin sa yanzu kowa ke sauraron sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi limal maula wa liman nasir fatiha da salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدم الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين